الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا تقصني يوم غوما ما شاء الله goma ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 23 ga watan ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar da yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurod a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin manzumatun nuniya ta al-imam al-qahtani rahimahullahu ta'ala wanda muke bin sharhin nan na al-qutuf dawani na al-doktor suhaimi hafizahullahu ta'ala wanda kuma shine darasin mu na 52 kenan ko darasi na 52 a darasin da ya gabata mun tattauna game da abin da ya shafi wato tambayar kabari azabar kabari da ni'imar kabari inda mun karanta dogon hadisi wanda malam ya kawo shi shi dr suhaimi a ƙarƙashin dai baitukan da malam ya kawo na na wannan manzuma wa hayatuna fil kabari ba'da mamatina haqqun wa yas'aluna bihi al malakani da kuma baitin da yake cewa wal qabru sahha na'imuhu wa azabuhu wa kilahuma lin nasi muddakharani ma'ana wato shi kabari dukkan wata ni'ima da aka ce akwai a cikin kabari akwai hadithai ingantattu da suka tabbatar da haka haka ma azabar kabari shi ma akwai hadithai ingantattu kuma dukkaninsu da ni'imar kabari da azabar kabari an yi wa mutane ajiyarsu wani an ajiye masa ni'imar wani kuma yana azaba tana jiransa Allah kiyaye mun kuma karanta hadisan da suke da alaka da ni'imar kabari ko kuma ainihin wato akasinta daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam sannan mun shiga wato bayan matsalar kabari akwai kuma tashi bayan mutuwa al'imanu bilba'ad wato imani da cewa bayan an mutu dinnan kuma an sa mutum a kabari gwargwadon abin da Allah ya so mutane su a cikin kaburburansu sun yi kuma za a kuma tashi a sake wata rayuwar daban to ita ma wannan rayuwar bayan mutuwa ita ma tana daga cikin imani da gaibun da ake so a ko ya waje ba in yi kuma kai ma ka yi mun karanta baiti na 95 wal ba'thu ba'da al mauti wa'dun sadiqun bi i'adati al arwahi fil abdani ma'ana tashi bayan an mutu gaskiya ne wannan alƙawari ne na Allah kuma alƙawari ne na gaskiya za a maida rayuka zuwa gangar jikinsu a wannan rana a nan al'imamul ƙahatsani yana kuma tabbatar mana da abinda yake bauta wa Allah da shi ya kuma ƙudurce shi na ainihin wato wajabcin imani da tashi bayan mutuwa da kuma mayarwa da mutane rayukansu zuwa gangan jikinsu inda mutane za su tsaya wato za su tashi daga kaburburansu su tsaya a gaban ubangijin halitta da haka tashi bayan an mutu gaskiya ne balma imani da shi tashi bayan mutuwa rukuni ne na biyar cikin rukunan imani domin yana daga cikin abin da zai faru a wannan rana ta lahira shine tashi bayan an mutu hakikaninta shine wato ba'asul lil ajsad wal arwa wato tashi ne na gangar jikin mutane da kuma rayukansu gaba daya ba wai tashi bane iya na ruhi kawai banda gangar jiki kamar yadda falasifa suka ce ai ruhi ne kawai zai tashi gangar jiki tuni yayi dike ma'ana ya lalace ya ribe tun anan duniya da haka babu magana cewa wai a sake tattaro mutum a kuma tashin sa amma rayuka ne za su tashi wannan falsafa ce da kuma waɗanda suka shiga manhaji irin nasu amma lalle mu a aqidar mu shine za a maida wato gangar jiki za a mayarwa kowane mai gangar jiki ruhinsa zuwa gare shi Allah maɗaukakin sarki ya zidullahu fiha ma ya sha hatta walau kana ramadan ko da mutum ya zamanto mutuwar da ya yi ma ƙonewa ya zama toka aw mutahallilatan fi butuni asiba ko kuma ya zagwanye ya zaizaye a cikin cikin ainihin wato namun daji ko kuma a cikin ruwa ya nitse shi kenan wani naman naman ruwa ya cinye shi wannan bai hana a tashi wannan gangar jikin tare da me shi tare da ruhinsa a ranar tashin alkiyama da haka haifu ya fina jami'ul jasad illa ajabar zanab afwan wato akwai wato ko da a kabarin ne ba ma mutum konewa ya zama toka ko kuma ainihin wato wani namun daji ne cinye shi ba ko a kabarin aka sa shi ƙasa tana iya cinye mutum amma kuma banda kashin kwankwaso wanda as-sadiqul masduq yake cewa laysa min al-insani shay'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabu dhanab wa minhu yurkab al-khalqu yawm al-qiyama haka wannan tashi za a yi shi bayan an mutu Allah ta'ala ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna yanzu waɗannan ba sa tsammanin wai za a tashe su ne li yawmin azim a wani yini mai girman gaske yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsayu a gaban ubangijin halitta yau mai yunfaku fi suri fatatuna afuwajin rana ce wadda za a yi busa a cikin ƙaho za a ga tatuna za ku zo afuwajin jama'a jama'a su manufi kafi yi okura fa idza hum qiyamun yanzuruna a wani wurin Allah ya ce in an sake yin busa kuma sai ka ga mutane ainihin wato a tsaye suna jiran tsammani za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu har ma Allah ya kafirta waɗanda ba su yadda da za a yi wannan tashin ba bayan mutuwa Allah ya ce qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum Allah ya ce wa zalika 'ala Allah yasir qalu ya wailana man ba'athana min marqadina suna ganin mutum ya mutu wani ya shekara ɗari wani shekararsa dubu a cikin ƙasa a ce za a tashi mutane min marqadina daga wannan makwanci bayan mutane sun yi shekaru sun ɗebi wato shekaru aru aru sun zaizaye sun zama ƙasa هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون الله تعالى يتي وانا القولي ننا أبنجيجن ككما منزلني سنغسك تاكا سنغسكيا ما وانا أبني إلا ساواتي قدات إيكو دا أنيتا to da an yi wannan tsawa fa'iza hum jami'un ladaina mahadaruna sai ka gansu gaba ɗaya an tattaro su sun hallara ainihin wato a gabanmu wannan yana daga cikin ayoyin da muka karanta satin da ya gabata a fa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labasin min khalqin jadid Allah ta'ala ya ce shin suna ganin mun gaza ne shin mun gaza ne a halitta farko ballantana bayan halitta ta lalace ko ta zagonye kuma dawo da ita zama mana aiki a ta farkon ma mun gaza ne Allah ya ce ba haka bane bal hum fi labasin min khalqin jadid wannan aya tana daga cikin mafi girman ayoyi wanda suke maganar hujjoji da kafa hujja ga masu inkarin tashi bayan an mutu fa innal ladhi khalaqal khalqa min al adami domin wanda ya samar da halitta daga babu aqdaru alal i'ada shi yafi iko ma kuwa akan ya dawo da halittar min maddatin mawjudatin wato daga sinadarin da yake dama akwai shi yana nan ma annahu khalaqaha min al adam duk da cewa shi ya halicci wannan halitta daga babu to kuma fa huwa qadirun ala i'adatiha ba'da al wujudi wa ba'da al maut har Allah ta'ala cikin suratu yasin yake cewa alaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق الله شيني وند يكي يفار halitta. yabda'ul khalqa shine yake farar halitta thumma yu'iduhu sannan Allah ta'ala shine wanda zai sake dawo da halittar bayan ta mutu ta riddige ta zama kasusuwa kasusuwan ma duk ratattake Allah ta'ala kaman yanda ya farar da ita Allah ta'ala shine kuma zai sake dawo da ita wa huwa ahwanu alai kuma shine ya wato shine mai wato wannan mai sauki ne ga Allah madaukakin sarki walahul mathalul a'la fis samawati wal ard Allah ta'ala yana da siffofi madaukaka a sama a cikin sammai da ƙasa wa huwal azizul hakim kuma Allah ta'ala mabuwayi ne kuma mai hikima da haka a wannan aya kaga Allah ta'ala ya nuna shi ya samar da halitta daga farko ya kage ta kuma sannan shi ne ya ce zai sake dawo da ita menene wani abun mamaki menene wani abun rudani menene wani abun al'ajabi a ciki shi ya samar da ita daga babu ya ce kuma bayan ya samar da ita zai rasar da ita kuma in ya rasar da ita zai kuma dawo da ita menene wani abun mamaki samar da ita daga babun bai zama abun mamaki ba sai dawo da ita bayan ta lalace ko ta mutu fala ya shukku fil ba'th illa kafirun shi sa babu wani mai taba ba game da za a tashi bayan an mutu sai kafiri amma muslimu amma shi kan musulmi bai da duhun kai game da cewa za a tashi bayan an mutu fa innahu ya'lamu anna alladhi khalaqahu min al-adam domin shi musulmi ya san ubangijin da ya samar da shi ya halicce shi daga babu qadirun ala an yu'idahu mai iko ne akan ya sake dawo da shi fil hayati ya dawo masa da rayuwa marratan ukhra karo na biyu ba'da al-maut bayan mutuwa qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi walakinna aktharan nasi la ya'lamun Allah ta'ala ce huwa alladhi qulka ce da su Allahu yuhyikum karfa ku manta Allah shine ya rayar da ku thumma yumitukum sannan shine ya matar da ku thumma yajma'ukum shi din ne kuma zai sake tattara ku ila yawmil qiyamati zuwa ranar tsayuwa la raiba fihi wannan babu wani kokonto a ciki suratul jathiya aya ta 26 fal ba'thu ba'da al maut haqqun wa sidqun dan haka tashi bayan an mutu wannan fa gaskiya ne kuma babu wani shakka a ciki li ajalil jaza Allah ta'ala zai tashi mutane bayan an mutu dan ayi sakayya lalle mun rayu a duniya waɗanda suka bi Allah sun bi Allah waɗanda suka bujire sun bujire waɗanda suka yi adalci da zamantakewa ta da mu'amala mai kyau da sauran bayan Allah sun yi waɗanda suka yi danniya suka yi babakere suka yi zalunci suka yi kisa suka yi ta'addanci suka yi dukkan abin da suka yi da cin zarafin bayan Allah ai akwai wannan rana tana zuwa haka rana ce ta asaka wa kowa da abin da ya yi haka duk gaba mu nan bayan duk mun gama wannan rayuwar za mu ɗunguma mu tafi can kuma Allah ta'ala zai mana sakayya a kan zamanmu na wannan duniyar wa min thamman na'imu awul jahim daga can ne kuma to kuma ko dai ni'ima ko kuma jahim Allah ya kiyaye da hakan an ji can sakamako ne kawai nan aiki aka yi to kuma can za a karɓi result ɗin a can shahadar aikin za a karɓe ta wani kam zai karɓi shahadarsa da hannun dama Allah ya sa muna cikinsu zai tawwama cikin ni'ima wani kuma zai karɓi satifiket ɗinsa da hannun hagu Allah ya kiyaye da haka babu wani gida na uku nomin samma a can kuma an je anna'imu ne awul jahil wa qala ta'ala yawma tajidu kullu nafsin in baka san ranar tashin alkiyama ba wani wata irin rana ce wani yini ne tajidu kullu nafsin ma amilat da kowace rai za ta samu abin da ta aikata babu wani abu da aka yi misin ba a misin script a lahira a ce kawai wannan sai dai ka yi haƙuri an duba script ɗinka ba a gan shi ba ba a misin ɗin script a lahira kowa document ɗinsa babu abin da aka yi misin yana nan tun daga ranar da aka fara rubutu alƙalami balaga har zuwa lokacin da mutum ya koma zuwa ga Allah yana nan a rubuce babu wani abu da za a nema a ganshi an yi misil ɗinsa babu shi sa Allah ta'ala ce yau yauma tajidu rana ce da tajidu kullu nafsin kowane mai rai zai samu ma'amilat abin da ya aikata min khairin na alheri muhadaran gashi an halatto da shi kawai gashi an halatto da shi ba magana cewa wannan ai yanzu sai an jira nan da lokaci kaza sai sanad sun zauna a fitar ba wani sanad Allah madaukakin sarki a hakamul hakimin komai gashi nan an fito da shi dalla dalla filla filla min khairin inna alkhairi ne mahadaran gashi an halarto da shi wa ma amilat min su haka abinda kowace rai ta aika ta aikata mummuna shi ma mahadaran gashi an kawo shi wannan kisan kan da aka yi aka ɓadda sawu aka ƙi bincikowa an binciko ɗin aka ƙi hukuntawa wannan fayil ɗin za a gan a gaban Allah na da tashin alkiyama duk wanda ya aikata ba daidai ba to shi ma za a ga fayil ɗinsa shi ma yana nan za a halarto da shi to a wannan ranar ne Allah ta'ala ce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida a wannan ranar ne kowace rai za ta yi burin ina ma dai a ce ta so a ce anna bainaha a ce tsakanin itaran wa bainahu da wannan aikin da aka halarto da shi amadan ba'idan ina ma akwai tazara mai nisa duk wanda ya aikata mummunan aiki sai ya yi wannan ɗan na sanin duk wanda ya ki tsayawa ya gyara lahirarsa ya ƙulla alaƙa mai kyau tsakaninsa da mahaliccinsa ya yi ƙoƙarinsa rabu da sauran bayan Allah salin alin to yana daga cikin waɗanda tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida result kan gashi ya zo an gabatar da duk abin da mutum ya aikata ga kundaye nan an zo da su to a lokacin mutum zai dinga burin ina ma tsakaninsa da wannan result din akwai tazara mai nisan gaske wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne faga bayansa shi sa ya kama yi maka wannan bayanin ya yi min wannan bayanin ya yi mana wannan bayanin don mu san da wannan ranar mu kuma yi mata tanaji mu kuma san ga irin abin da zai wakana a wannan rana in ba dan ra'ufin bil ibad bane ya halicce mu ya ba mu hankali sai ya kyale mu ba wani wa'azi da za a yi an daina turo mai wa'azi an daina saukar da littafi an dai maka bayani ko wahadaina hun najidain sai a kyale ka amma da yake ra'ufin bil ibad ne thumma arsalna rusulana tataran ya dinga aiko maka da manzanni ya aiko ma da manzanni sun fi dubu ɗari wannan ya zo ya isar ya shuɗe wannan ya zo ya shuɗe wannan ya zo ya shuɗe har zuwa kan annabin ƙarshe manzan ƙarshe shi na annabi muhammad sallahu alaihi wasallam bayan shi ma da zai tafi ya gadar da ilimin a ci gaba da wayar da kai a ci gaba da wa'azi a ci gaba da nasiha ga al'umma ya gadar da magada annabawa su ne malamai aikin suke ta yi ba a ganin aikin nasu ba a yaba wa aikin su kuma dole su dan wazifa suke saukewa wadda Allah ya dora musu aiki ne da ba a gwaninta a cikin sa ba a burgewa a ciki mahalicin kake so ya karba in ya karba kai shine ribarka ka faɗa yau ba a ɗauka ba gobe ma ka faɗa jibi ma ka faɗa jibi a ce ka damu ka matsa ka yi kaza ka fiye matsawa wannan duk haka yake Allah ne ra'ufun bil ibad yake son da mutane su zama ala basirati an yi bayanin jiya kuma ba za a ce a to ai an gaya musu je yau kuma bayanin me za a mutane ya kyale su aka ce a wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin a ci gaba da wa'azi li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana fa idza amana al-abdu idan bawa yayi imani anna allaha ala kulli shay'in qadir in dai bawa yana da imanin cewa ya yarda Allah mai cikakken iko ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma yayi imani da cewa Allah ya kewaye komai da sani lam ya'id ya shukku fil ba'd ai ba zai ma sake maimaita kokonto game da tashi ba in dai har ya san Allah mai iko ne akan komai kuma ya san ilimin Allah ya kewaye komai to ai ba shi ba yin kokonto ko ta ba ba game da tashi bayan mutuwa bal wala fi kulli ma akhbara Allah bihi bal ma bawa da ya imani da Allah mai iko ne akan komai ai ba zai sake yin kokonto ba cikin dukkan abin da Allah ta'ala ya bada labarin sa min al mugayyabat cikin al'amura da suka shafi gaibu Allah tista'athara Allah bi ilmiha wanda Allah yake banci kansa da sanin su lau anna bainaha wa bainahu abadan amadan ba'ida wannan aya ba cikin suratul nisa'i bane ya waccan dai bayanin da yayi na farkon shine daidai a suratul ali imran ne aya ta 30 anan kuma da ya sake dawowa sai ce lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai ce suratul nisa'i aya ta 80 da da bakwai wannan kuskuren kuskuren bugu ne kuskure ne aya ce cikin suratul ali imran kuma aya ta 30 Allah ka samu dace al'imanu bisiram to cikin dai al'amuran da suka shafi tashi bayan an mutu yanzu mun gama tattaunawa game da zafi a tashi bayan an mutu lallai kam akwai wannan tashin bayan mutuwa to kuma in an tashin sai me sai aka ce ma akwai tsallake siraɗi shi ne aka ce to al'imanu bisiraɗi tun yanzu shi ma bari a cusa maka ya zama aƙidar ka da ake so ka bauta wa Allah ka rayu da ita ka mutu da ita ka yadda akwai wata gada da ake kira sirati sai al-imam al-qahtani yace wa siratuna haqqun wa hawdu nabiyyina sidqun lahu wa adadun nujumi awani يسقى بها السني أعذب شربة ويزاد كل مخالف فتان malam ya ce wasu siratuna siraɗin nan da ake mana maganar su haƙun gaskiya ne lallai siraɗi gaske ne lallai ba mu taɓa ganinsa ba amma alkur'ani ya tabbatar akwai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da akwai siradi har ma ya ba mu taswirar yadda siradin yake da aka siradin nan da aka gaya mana haƙun gaskiya ne wa haudu nabiyina tabkin annabinmu sallallahu alaihi wasallam sidqun shi ma gaskiya ne lalle ba wanda ya taba zuwa ya gano tabkin amma dai an gaya mana manzon Allah yana da tabki kuma mun yarda lahu adadun nujumi awani ai yana da adadu awani wato adadin kofunansa adadun nujumi adadin taurari don haka adadi ne mai yawan gaske da haka adadin kofunan tafkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam adadin taurarin sama idan ka san adadin taurarin sama to za ka iya gano lissafin adadin kofunan da suke nan a tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ainihin wato mumine za su sha sai ce wannan tafkin yuska bi hassunniyu za a shayar da mai bin sunna dukkan wani sunni mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yuska biha za a shayar da shi ruwan wannan tafkin a azaba sharbatin mafi daɗin sha ba a yi wani ruwa ba mai daɗinsa yana da daɗi domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ji a hadisi ya gaya mana a'la min al-asal ya fi zuma zaki ya fi nono haske ya fi almiski kamshi shi wannan ruwan da haka ba wanda za a shayar da shi sai sunni da haka kai maza maza ka zama ahlus sunna kar lokaci ya ƙure ma jingina kanka da wannan babbar tawaga ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam karka yadda wannan jirgi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi babu kai a ciki in kai wannan kayi hasara hasarar da kuma ba za ka sake mai da gurbin irinta ba daina nesanta kanka da wannan babbar tawaga daina ƙoƙarin nesanta kanka ga wannan babban jirgi na annabi sallallahu alaihi wasallam yi ƙoƙari a addinance ka zama ba ka da abun koyi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yi ƙoƙari a mu'amala da halayya ba ka da abun koyi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zauna lafiya rabu da wasu kirkire-kirkire ba a aiko maka kowa ba muna sake tabbatar maka sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wannan tafkin za a sha amma kowa ne zai sha yusqa bi hasunniyu in dai ba sunni ba ne kai ba za ka sha ba sannan wa yuzadu kullu mukhalifin fattani sai al'imamul kahatsani ya ce za fa a kori za a fatattaki za a raraki kullu mukhalifin duk wanda ya saba da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fattani ya zama fitinanne duk wani fitinanne da yake raba wa annabi Muhammad jam'iyyarsa duk wani fitinanne da yake fasa kan al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ja wani kaso duk wani fitinanne wanda yake kirkirar wani abu saɓanin wanda annabi Muhammad ya zo da shi fattani yana cikin wanda za a rarake shi za a fatattake shi daga shan wannan tafki Allah ya sa ba ma ciki zakaran nazimu huna al'imamul ƙahatani a nan ya ambaci mas'alatai ne azimatai ya ambaci wasu mas'aloli manya-manya guda biyu mimma ya ƙa'u daga abin da zai faru ba'adal ba'afi bayan an tashi ya ji imanu bihi ma wanda waɗannan mas'aloli guda biyu manya-manya wajibi ne kai imani da su al'ula mas'ala ta farko mas'alatul imani bis sirat mas'alan nan ta imani da siradi wa huwa al-jisru alladhi yunsabu ala matni jahannam in baka san siradi ba shine wata gada wadda yunsabu aka kafe za a kafa ta ala matni jahannam akan doran wutar jahannama gada ce fayumarru alaihi jami'un nas kuma dukkan mutane fayamurru alaihi jami'un nas dukkan mutane za su wuce ta kan wannan gada manzanni annabawa sahabbai waliyai salihan bayi kai har 'yan iska kowa su ya wuce ta gudun na bata an gane wata irin gada ce wadda kowa sai ya bi ta kanta ala hasabi a amalihim kuma za ka wuce ne gwargwadon aikinka sai an zo hawan siraɗi za ka ga baka kyautawa kanka ba sai an zo tsallake siraɗi za ka ga wato baka yi wa kanka faɗa ba baka gaya wa kanka gaskiya ba ya kai wanda kullum kake ƙoƙarin ka ɓata tsakaninka da Allah ya kai wanda kullum kake kokarin ka saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi kanka baka ga kanka gaskiya ba wannan rana ce ranar aiki kuma aka ce aiki irin aikin da ya cika sharaɗi guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a duk aikin da ka runguma da sunan addini ka tafi da shi wannan ranar babu ikilasi bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wallahi za ka yi annadamu alama fata wallahi ina gaya maka zancen nan fasata zukuru na ma'aƙuli na ku ala hasabi a amalihim wato za a tsallake siraɗin nan yawan aikinka da ingancinsa saurin tsallakewarka lalacinka da kasalarka da lalatarka gwargwadon yadda tsallake siraɗi zai zama maka jidali المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يصحب صحبا وأن حديث إمام البخاري يا رويتش حديثي ندبو بكوي دا تاريخ دا تلاتين دا ترى imam muslim hadithi na dubu na, na ɗari da tamanin da uku hadithin sahabi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-mumin mumini alaiha in yi hau kan wannan gada da ake kira siradi zai tsallake ne ka ɗarafi ka ɗarfi kaman kiftawar ido la ilaha illallah ya tsallake bai ma san ya tsallake ba yanda ka san gira ka ga dai yanda da wani abu ya zo zai shiga idan ka har ka mai da idan ka datse kafin wani abu ya fada ka dai san saurin kiftawar ido akwai wanda yanayin aikinsa yanayin biyayyarsa ga Allah dacewarsa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai yanda in ya hau siradi kamar kiftawar ido zai tsallake shi bawon Allah kai baka so ka zama mai wuce siradi kamar kiftawar ido na san za ka so haka to ka tanadi aiki ka ji ana wucewa ana tsallake wannan gadan ne gwargwadon aiki kar a dinga caga aiki ka dinga ai ba dole ba ne ai ba wajibi ba ne kar kai haka manzan Allah cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra in dai ga wannan single abin shi in ka miƙa shi za ka tsira daga wuta wallah ka kaiwa kanka keta miƙa shi yanzu Allah ce ka guji wuta ko da da tsagen dabino ne duk inda ake aikin alheri shiga a yi da kai in ba ka da lokaci sa aljihunka a ciki karka ce to ai ba na nan lokacin da za a yi ba nan eh ba ka nan amma za ka iya zama kana nan harkar ta kuɗi ce ba ka da lokaci sa kuɗi sa musu a akawun tura musu a yi aikin da kudinka a ciki aikin layi ne aikin unguwa ne harkar makwabtaka ce harkar yan uwantaka ce harkar zumunci ce karkare na duk aikin alkhairi yi kokari kai wa kanka tanadi mai kyau ka ji ko wanda zai tsallake siradi ka ɗarf kamar kiftawar ido wa kalbar manzo Allah ya ce ko wanda zai wuce kamar walƙiya ta ga da yanda walƙiya fau ta wuce to akwai wanda zai tsallake yanayin aikin da ya tsorurta ya kai nauyin da zai tsallake siradi kamar kiftawar ido wa karre akwai wanda zai tsallake siradi kamar iska yanayin aikinsa bai kai yanda zai tsallake siradi kamar kiftawar ido ko kamar walƙiya ba amma dai aikin nasa gwargwadon abin da aikin nasa zai masa shine zai tsallake saraɗi kamar iska kamar iska ta taso fu ta wuce waka a jawidil khail manzo Allah ya ko wanda zai tsallake saraɗi kamar gudun ingarman doki shi kuma gudun ingarman doki ka san bai kai gudun iska ba ma'ana kana kasalan cewa aikin yana baya to kuma nawa wajen tsallake siraɗin tana ƙaruwa warrikab akwai wanda zai wuce kamar raƙumi amalar raƙumi kasan shi ma doki ya fi shi sauri fanajin musallam wanajin makdush manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda najin zai tsira musallamun kuma an kubutar da shi Allah ya tsallakar da shi dai ya sha wanajin akwai wanda zai tsira makdushun amma ya sha da kyar an yayyage shi an fuffusge nan an yayyakushe nan an raunuka shine makhdushun malan jina-jina kenan akwai wanda zai tsallake jina-jina aikin ne ya zama sun ma'amanu sun makafaru ma'ana aikin ne ya dinga in gausa khaladu amalan salihan wa akhara sayyi'an da aka ga aikin mai kyau amma ga kuma tsiya tari guda da haka za a ga jina-jina shi ne ma'ana wanajin makdosh sannan manzan Allah ya ce wa makadusun finari jahannam akwai wanda zai rufta cikin wutar jahannama kwata-kwata bai aikin da bai yi abin a zo a gani ba yana hawa wato kan kan jahannam yana hawa kan wannan gadar ruftawa zai kawai shi sa an ce duk annabawa suna nan gurin suna rabbi sallim sallim manzo Allah ce in ka neme ni a ko ina ba ganni ba je ka wajen siradi ina gurin addu'ar sa kawai rabbi sallim sallim Allah tsallakar tsallakar hatta ya murra akhiruhum har a zo kan na karshen su zai wuce yushabu sahaban yana jan ciki yana jan jiki da haka zai wuce waja'a an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ya zo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an fi qaulihi azza wajal game da fadin Allah mai girma da daukaka yas'anuruhum baina aidihim hasken su zai dinga tafiya gaba gare su يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا su muminan suna tafiya a haskensu da ka gade wutar jahannama duhunta ya ɓaci kuma an ce gadar a kai take to hasken ayyukan da kai su za su zama maka haske wajen tsallake sanadin shi sa Allah ta'ala ce nuruhum haskensu na kyawawan ayyuka haskensu na imani da tauhidi haskensu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kyawawan ayyuka na gari baina aidihim shi zai zama yana haska musu gaban su lokacin da suke wucewa kan sirati shi yasa wanda ba shi da wa lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur shi yasa munafikai za su yau mai qulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum a ranar da munafiki da munafuka za su ce wa mai imani ɗan jira mu tsosa na haskenka ilar ji'o wara akun faltami su nura sai a ce da su ku koma can bayan ku kunno na ku hasken mu ma wannan hasken da kuka gani ba a nan muka same shi ba a bayan muka taho da shi duk wanda yake son haske a nan zai kokarin samar wa kansa haske kaji karka kuskura kwanakinka su kare ba kai tanadin haske ba kaji siratin nan da haske ake tafiya ilarji uwara akun faltami sunura suna waiwayawa Allah ce faduri ba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma cikin rahama ce wa zahiruhu min qibalihi azab ta can baya inda munafikan suke kuma azaba ce yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al-amani hatta jaa amrullahi wa garrakum billahi al-garur amin alhadid aya ta 12 qala abdullahi dan mas'ud game da wannan aya sai ce ala qadari a amalihim wannan hasken shi ma gwargwadon ayyukansu wanda ya tsuruci ayyukan alheri masu yawa to zai samu yalwatacce wadataccen hasken da zai dinga tafiya da shi yamurruna ala sirat wato wai gwargwadon ayyukansu shine gwargwadon hasken da za su dinga tafiya da shi akan sirati minhum abdullahi dan mas'ud ce daga cikin su man nuruhu mithlul jabal akwai wanda haskensa girman hasken da fadin hasken kamar dutse kaga zai sami yalwatacce wadataccen haske wanda zai bashi dama ya tsallake sirari wa minhum man nuruhu mithlun nakhla a cikin mutane akwai wanda haskensa girman da fadin kamar dabino wa minhum man nuruhu mithlur rajul alqa'im wani kuma haskensa kamar hasken mutum ne gashi a tsaye wa min wa adnahum nuran wanda ya fi su karancin haske man nuruhu fi ibhami shine wanda hasken iya farcensa ne kawai ibham a farcensa kawai hasken yake ko ina dudum kawai ta hasken ne in ya dan yi haka sai yana dan ganin haka shi ma kuma yattaqidu marratan wa yadfa marra sai ya kama sai ya mutu haka na fata an gane sai ya kama sai ya mai sai ya mutu ga hasken ba wadace ba iya farce ne kawai hasken anan yake sannan kuma hasken ma ba mustamirri bane ya kama ya mutu ya kama ya mutu saboda yau yana yau yana masallaci gobe kuma yana sabon gari kagaran da yake masallaci haske zai kama na fata an gane ba kasuwar sabon gari ba nake nufi a kharajahu ibn abi shayba wannan asar din na abdullahi dan mas'ud ibn abi shayba ya fitar da shi na hadisi na 35700 wa tabarani fi tafsir haka imam tabarani a cikin at-tafsir mujalladi na 11 shafi na 481 haka abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a hadisi na 3743 wa qala hadha hadithun sahihul isnad yace wannan athar din zuwa ga abdullahi dan mas'ud sahihul isnad wa lam yukhrija wa qala adh-dhahabi ala shart al-bukhari wa huwa al-murad bi qawli allahi azza wa jal wannan yayi daidai da fadin Allah mai girma da daukaka shine abin nufi da fadin Allah mai girma da daukaka wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku face ya bi ta kanta wa in minkum babu wani ɗaya daga cikin ku inji Allah illa wariduha face sai ya gitta ya bi ta kan wannan gada ta kan wutar jahannama kana ala rabbika hatman ya kasance akan ubangijinka tabbataccen abu ne makadiyan abin hukuntawa Allah ya riga ya tabbatar da shi ya kuma hukunta faruwar haka Allah ya ce thumma nunajjil ladhina taqaw sannan za mu tseratar da waɗanda suka yi taƙawa waɗanda suka kiyaye dokokin Allah Allah ce za mu tseratar da su wa nadharu na fi hajithiya za kuma mu bar azzalimai a cikinta a gurfane a durkushe suratu maryam aya ta 71 zuwa 72 wa qad warada bayanu ma fi hadhihi al-aya bayanin abin da ke cikin wannan ayar ya zo fi hadithi ummi mubashir a hadithin ummi mubashir radiyallahu anha haithu qalat inda ummi mubashir ta ce sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda hafsa ta ce wata rana na je wajen na na hafsa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya dukulun nara il insha Allahu min ashabi shajarati ahadun alladina baya'u tahataha ummu mubashir ta ce na ji manzan Allah yana cewa babu wanda zai shiga wuta insha Allahu cikin sahabban nan 'yan bishiya sahabban nan alladina baya uhu waɗanda suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cappa suka yi masa mubaya'a ta taha a karkashin wannan bishiyar manzan Allah ce ba ɗaya daga cikin su da zai shiga wuta ba ɗan wuta ko guda ɗaya a cikin su insha Allah qalat tace bala ya rasulullah tace haka ne ya ma'aikin Allah fantaharaha faqalat hafsa ma'ana tana cewa bala ya rasulallah fanta haraha sai hafsa ta kyare ta faƙalat hafsa sai hafsa ta ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ta ce wa ummu mubashir ai Allah kuma ya ce babu ɗaya daga cikin ku face sai ya bi ta kanta ita wutar jahannama kana ala rabbika hatman maqdiyan kuma wannan tabbataccen abu ne kuma abin hukuntawa a wajen Ubangijinka. Faƙalar Nabi sallallahu Alaihi wasallam sai annabi sallallahu Alaihi wasallam wato ita na na hafsa tana ganin to ya za a yi da wannan ayar wa in minkum illa wariduwa kuma can ga annabi ya ce la ya dukulun nara in sha Allah min ashabi shajarati ahadun sai maza Allah ya ce mata a da Allah azza wa jalla hafsa baki ji kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya ce thumma nunajjil ladina taqaw wani zarun zalimi na fi hajjutiya ba ki ji Allah ce sun manu na jillazi na taƙau sannan za mu tseratar da waɗanda suka kiyaye dokokin Allah wani zarun zalimi na sannan za mu ƙyale mu bar azzalimai fiha a cikin wutar jihannama jisiyan suna durƙushe suna gurfana ba ma'ana wannan bai ci karo da wancan hadisin ba na fata an gani da aka su wa'annan da aka ce ba za su shiga wata ba kaga sun shiga cikin sun manu na jillazi na taƙau فهذا هو أصح تفسير wannan shine mafi ingancin tafsiri fassara li qaulihi ga fadin Allah wa in minkum illa wariduha lakinnal mu'mina la yu'dhi sai dai mumini wucewa ta kan siradi ko ta kan wata jahannama ba zai cutar da shi ba bal yamurru bihi bi salamin zai wuce ta kan siradi cikin aminci Allahumma ja'alna minhum wa ma'a hadha tare da haka fa zalikal mururu azimun wa khatarun duk da fa mu'mine an ce za su tsallake fa za su wuce da salama amma wallahi wuce wannan tana da girma kuma tana da hadari kullun yahabu kowa wannan tsallake siradin yana mai kwarjini wa ya khafu kuma yana tsoro hatta al-anbiya war rusul kai har annabawa da manzanni wannan wucewa ta kan siradin yana ba su tsoro wani hada tabbata da wannan ne ya tabbata anna du'a al'ambiya cewa addu'ar annabawa ala sirat a kan siraɗi Allahumma sallim sallim kama ta ƙaddama wai annabi ya taka siraɗi zai wuce amma addu'ar da yake Allahumma sallim sallim ni kuma fa kai kuma fa in dai annabi ya zo hawa zai tsallake siraɗi bisa ka'idar wa in minkum illa wariduha amma dai a firgice a tsorace abin yayi masa nauyi yayi masa kwarjini abin da yake cewa ba annabi ɗaya ba ba manzo ɗaya ba dukkaninsu anna du'a al'anbiya ala sirat allahumma sallim sallim kama taqaddama li'annahum yarawna an-nasa saboda suna ganin mutane ya ta saƙa tsona yaminin wa shimalan suna ta rubtawa cikin wutar jahannama dama da hagu taqdafuhumul kalalib wal hasak al mansubu ala jambatai annabawa suna ganin yanda mabiyansu yanda mutanensu al'ummominsu suke ta rubtawa cikin wutar jahannama malam dama da hagu taqdafuhumul kalalib wato wasu ƙugiyoyi da ke jikin saraɗi suna ta fusgarsu walhasak da wasu ƙayoyi almansubu waɗanda aka kafa su ala jambataihi a gefofin siraɗin ɓangaren dama da hagu fatar mai bihin fi ƙari jahannam wannan hasak da kalalib suna ta wurga mutane cikin can wutar jahannama kasan wutar jahannama wal iyazu billah fa mimma warada fi wasfi sirat daga cikin abin da yazo a hadisi game da sifar siradi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga siradi madhabatun madallatun alaihi khatatib wa kalalib wa hasakun mufaldahatun laha shaukatun uqaifa takunu bi najdin yuqalu laha sa'adan wa annahu adaqqu min ash-sha'ra wa ahaddu min as-sayf la ilaha illa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace siradi madhabatun wajen darjewa kenan gurin talalabiya kenan madallatun gurin zamiya kenan alaihi khatatib manzo Allah ya ce yana da kugiyoyi wa kalalib yana da makatoci wa hasakun yana da wasu irin kayoyi mufalda hatun shimfudaddu laha shaukatun yana da wata irin kaya uqaifa mai karkacewa in ta sarke mutum kamar irin hook ya rike mutum din nan sai illa masha Allah taqulu takunu irin wannan kayar da take kasancewa bi najid a yankin najat yuqalu da hasa'adan ana kiranta da ciyawa ko kayar tsaido ita ce as-sa'adan wata irin kaya ce mai hadarin gaske ana kiranta tsaido to tana yanayin wannan kalalib da hasak din da shauka din suna kama da as-sa'adan Imam al-Bukhari ya fitar da wannan juz'un min hadithi min hadithin akhrajahu al-Bukhari wannan wani bangare ne na hadithin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi wa qad taqaddama wa annahu kuma haƙiƙa shi siradin nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce addaqqu min ash-sha'ra ya fi silin sirin gashi sirantaka wa wannan wace irin sirantaka ce wannan wace irin gada ce kai in ba rabbi sallim sallim ba ya za a yi ka tsallake a dak mina yanzu ko zare aka kulla shi daga nan zuwa bakin titi aka ce kowa ya hau kan zaren lilo kai ba zaren lilo ba ka ɗauka a ɗauki wata igiya ko a samu wani abu mai faɗi a ce kowa da ya hau daga nan a ɗaura shi a jikin pol daga nan ka je zuwa bakin titi mutanen da za su rubuto ƙasa suna da yawa to siraɗin nan fa kai ka san yadda gashin ka yake ka san sirantaka gashin ka to wai ita gadar sirantakar ta ta fi gashi sirantaka sannan maza Allah cewa haddu min sai sannan ya fi takobi kaifi wato ka zauna ka yi duk tunanin da za ka yi ka hararo wannan gadar ba gada ba ce kamar burjin ungoku ba gada ba ce irin wannan wadda ake yi ta kofar nasarawa ko ta ko ta ko ta ko ta gadar lado ko wani abu mai kama da haka wadda tana da fadi tana da kaza ba ma kai ba har abin hawan ka ma zai hawa kuma ka tsallake lafiya gadar da aka ce a daqqu min sha'ara ta fi gashi sirantaka kuma gada ce kuma ta fi takobi kaifi wannan sai dai rabbi sallim sallim Allah ka tsallakar da mu Allah ka tsallakar da mu Allah ka tsallakar da mu wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi hadithi na 183 hadithin Abi Sa'id al-Khudri saura sakanni to sai mu tashi fa yajibul imanu bis sirat insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon tsorwurtar ayyukan alkhairi Allah ka ba mu ikon tuba kafin mu mutu Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon tsallake waɗannan haɗurra da ke gabanmu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah